إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله من بعد متى تعالى ai kara wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah yau muna uku ga watan gulkaida jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da daya ga watan biyar shekara ta 2025 الفصل الرابع wanda karatun mu shine na 34 35 الفصل الرابع زام تاشي أكم ربي وتهدو في معنى الآلي wannan fasali za yi magana ne akan ma'anan al'an iyali ta aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali to me yake ni da al'an wa ishtiqaqihi da kuma bayanin a ina aka ɗauko kalman al'alu daga ina aka ciro shi cikin larabci wa ahkamihi da kuma hukunce-hukuncen kalman al yana mai yake ni da al'al laraba in suka ce al'alu mai suke ne sa'annan kuma daga ina suka ɗauko kalman sa'annan kuma menene hukunce-hukuncen kalma ɗin a cikin larabci malam yace wa fi qawlan a cikin kalma al'ala akwai magana guda biyu ahaduhuma dai daga cikin waɗannan maganganun guda biyu anna aslahu ahlu aslin alu ahlu da ahli yake daga baya laraba sai suka mida shi alu kuna ganewa akwai kalmomi da yawa cikin larabci da ga yadda suke amma yanzu sun koma kaza kuma an so sai a koma daɗin amma ita daɗin an rage unwani da ita yanzu abin da ake amfani da shi shine wannan akwai su da yawa cikin larabci tun makuli batin hau sa'an nan sai aka juye hau hamzatan aka maida ta alhamza ita wannan ahal din ha'un da ke cikin ahalu ahalul baiti ko ahal wannan ha'un din ha babba din wanda ke cikin ahalu sai aka juya ta aka maida ta hamza yana an samu hamza nawa yawa sai abin ya koma a'alu shine malai ce faqila sai aka ce a'alu a'alu an samu hamza guda biyu ko hamza ta biyu da can ha babba ce sai aka maida ta alhamza thumma suhilat sannan kuma sai aka sauƙaƙa ta ita hamza ta biyu din ala qiyasi amsalha akan qiyasin ire-irenta wakila sai aka ce alu domin alu yayi sauki da a'alu a'alu akwai wahala amma a'alu babu wahala ana iya faɗi amma cikin wahala ake faɗi a'alu amma na kuma ahalu ko kuma alu kaga da sauki ko to tasili akai saukakawa akai qalu suka ce su larabawa wannan larabci waɗanda suke masana ne masana ilimin larabci suka ce wali hada saboda haka idza sughira kalman alu idan aka maida ta karama aka yi tasgirin ta raja'a ila aslihi sai kalmar ta koma ya zuwa asalinta kuna gane wa ku wakila sai a ce wahailu wahailu ma'ana ina da 'yan iyali kamar misali iyalinka matarka ɗaya sai ka ce ohailu da ɗanɗan kaɗai ko biyu ko uku dai ohailu da yan iyali na haka yan kaɗan amma in sun girma mata biyu ke gare ka wannan na da ya biyar wannan na da ya biyar nawa kenan kun zama ku goma sha biyu kaga ko ahalu ba ka cewa ohailu oh kuna da yawa ko kuma mata ne ba ce kuna da haihuwa wajen goma da ita da ya wuce karfin ohailu mata da yin ba ku da yawa da larabci sai ka ce ohailu a inda ohailin fanni mana ina da ɗan ina da ɗan family ɗan ɗan kaɗan haka ba su da yawa ba cewa za ka yi bi alin sagir ba da larabci ba a cewa haka ko kenan kaga wurin tasgiri wurin maida kalman alu yan kaɗan sai aka koma zuwa ga asalin dacen na ahalu sai aka maida wannan haɓar baɗin wanda da babu ita na fatan muna ganewa ƙwaru suka ce walan mata na far'an yayin da ali ya zaman tore shi ne an far'in daga wani reshen khassuhu sai suka keɓance shi bi babil asma'i da waɗansu sunaye al-mudafi ilaiha waɗanda ake dangana wato abin zuwa gare ta ma'ana ba kowane suna ne ake idafan shi zuwa ga kalmar aluwa akwai waɗansu sunaye na musamman waɗanda su kaɗai ne ake ɗauka a raba su zuwa ga kalman alu ko alu suna ganewa walam yudhifuhu saboda haka basu dangana shi ba basu raba shi ba ila asma'i zamani zuwa sunayen zamani ba me sura me zamani kamar yau kamar dare kamar rana kamar safiya kamar hantsi duk zamani ne ko? kaman abin nan yamma duk lokaci ne raka ba a danganta ahal zuwa gare shi ba cewa ahalin shams ko ahalin laili ko ahalin nahar ko ahalin buha ba a cewa haka nan walal makana ko kuma wuri ba a danganta shi zuwa ga sunayen da suke sunayen wurare ne wala ghairi alam kuma ba a danganta shi zuwa ga sunayen da ba sunayen zane ba sai sunayen sunaye na zane amma sunayen jinsi ba a danganta al zuwa gare shi sai sunayen zane Ibrahim Isma'il Ishaq da suna wasu abubuwa da alamu ne sunan zane ne ba suna ne nabi ba ba suna ne na jinsi ba na watan muna gani ba wala ya na alu rajulin ba su cewa iyalin mutum domin rajulin ba suna alam ba ne suna ne na jinsi idan an ce mutum to duk mutane sun shiga kuma na kira ne muna ganewa mutum amma suka ce mutum kai mutum baya da kinci daudawa kake da jinsin mutum kake yawa kana nufin duk jinsin mutum baya da kinci kuna ganewa rajulun wato ya shafi duk wani mutum mutum kenan kamar insan insan ma ya shafi kowa annasu ma sun shafi kowa kowa da kowa ne nas sai in ka ware ka kira sunan wani mutum daga cikin sunayen mutane to ya zamanto alam ka kira to ba a cewa alu rajulin wa alim ra'a kuma ba a cewa iyalin mace imra'a ita ma kaga imra'a ta shafi kowa kalmar imra'a duk mace ta shiga ciki sai an danganta ta imra'atu fir'auna kaga an ce matar fir'auna muna gane ko imra'atu lut imra'atu nuh kaga wannan an danganta su zuwa ga wani to ba ba kowace mace ke shiga ba matan annabi nuh da kuma mata annabi lut kadai wala yudhifunahu kuma ba su raba shi ila mudmarin ya zuwa sunan gamili muna ganewa ko wala yuqalu aluhu ba a cewa aluhu ala a jingina shi zuwa ga hu ba a cewa haka ko kuma wa ali iyali na kaga ka danganta wannan yadin ya ce taka ta zamiri ka danganta abin zuwa gare ka da larabci ba a cewa ali ko ba a cewa aluhu ko aluka ko alukum yawa ko aluhum ko aluhuma ba a cewa haka bal la yudafu ila illa ila mu'azzam wannan duk maganganu ne wanda malam da zai gyara a kansu ma'ana dai wasu wasu malamai na larabci fahimta suke nan duk waɗannan dokokin ba su shiga kan kalmar al suka ce ba a danganta wannan sunan illa ila mu'azzam sai zuwa abin da yake abin girmamawa ne كما أن التاء كما يندك سنتاء تاء لما كانت في القسم يا عند تكسن شيء أتكر لسوا تاء تالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله يا عند تكسن شيء بدلا عن الواو maimaki ce daga waw maimakin ka ce wallahi sai ka ce tallahi kuna ganewa tallahi maimaki ce daga wawu asali shi wawu shi ne babba shi wawu shi ne wato harafin rantsuwa a cikin harfa na rantsuwa kamar billahi na rantse da Allah to wawu din shi ne gaba wallahi kesa kayan in kaji mutum na ma tallahi to ya larabci ne sosai tallahi ko billahi ko amma wallahi wa da wanda ya larabci da wanda kowa wallahi yake cewa wallahi tallahi sai dai daga baya kawo tallahi din amma zai ce wallahi da ita ake fara ita kowa ya iya ta amma tallahi ba kowa iya ba da billahi ko dai ya koshi da larabci ko ya koshi da karatu ya yi karatu sosai ya iya to zaka je na tallahi saboda ya sha ganin tallahi ga ta nan cikin karatu barkade ya rike ta amma ita billahi ba sai an je wallahi ba sai an je makaranta ba dan karamin yaro ma mai shekara biyar baki bakin su yana da bakin magana ko kan yana cewa wallahi ko wallahi ko ba kowa ya koya mashi ba kawai shine yana faɗi wa faran alaiha kuma yayin da ita ta ta zamanto resheshe alaiha akan me akan wawu wal wawu far'an ita kuma wawu reshe ce an fi'lil qasam daga fi'lil lanzuwa ita ma wawu din bayanta akwai fili na rantsuwa shine wa uqsimu wa uqsimu ko wa ahlif ina rantsewa da Allah to ita ma rishi ce daga filin rantsuwa ita ma ta tsaya ne matsayin uqsimu ko ahlif ko yamini rantsuwa ta da Allah ne to yayin da abin ya zamanto haka khassutta sai suka kebance ta bi ashrafil asma' da mafi ɗaukakar sunaye wa azamiya da mafi girman sunaye wa huwa smullahi ta'ala shine suna Allah subhanahu wataala ta ba a rantsewa da ita sai in za a hada ta da sunan Allah ismul jalala kawai a ce tallahi cikin sunayen Allah ma guda ɗaya ba a cewa tarrahmani ko tarrahimi yace mutum tarrahmani ce me kuma tarrahmani ko ka ce tarrabbi tarrabbi da larabci ya yi amma ko laraban ba su wani maganin tarrabbi larabci da Allah Ubangiji ko ka ce talazizi ce suna wani gari ne talazizi kuma talhakimi duk suna ya Allah ne amma ba a hada su da ta'urin rantsuwa laraba ba su sai dai su ce mi tallahi ga yanan barkatai cikin alkur'ani mai girma ko to malam yace wannan magana wa hadal qaul wannan magana duk da suka yi game da alu da'ifun magana ce mai rauni min wujuhin daga huskoki da yawa ahaduwa dai daga cikin su annahu la dalila alaihi cewa babu dalili akan wannan maganar da suka duk waɗannan maganganun da suka yi duk babu dalili karatu zurfi ne karatu kogi ne alhamdulillah muka tsaya daidai nan ba ba ba wadannan cin gyaran da kawai haka daidai ne sai mu tashi akan haka ne daidai ko kuma kai haka ce ma ya wannan magana ta cewa kai ta yi ta burge ka to ilimi kogi ne inda ka tsaya daga nan wani ke farawa shi kuma الثاني نبي أنه يلزم منه القلب الشاذ yana lazumta daga wannan magana alqalbu shaq wato juyewa wanda ta saba alqalbu shine juya kalma kamar yadda kalma ahlu aka juya ta aka maida ta ahlu to shine qalbu shi yake ce mu juyawa dama zuciya an kira ta da sunan qalbu ne li'anna li'anna taqlibu saboda tana juyawa ko ba haka ba masoyinka gobe sai ya koma makiyanka zuciya ce ta juya mishi baya makiyanka gobe sai ya koma masoyinka zuciya ce ta juya wurin shi kuma abinda ba ka soya gobe sai ka so shi abinda kake iya gobe sai ka haka shi yasa aka kira ta da suna alqalb saboda tana juyawa ba ta tsayawa akan lamari daya ko ba haka ba za ga mutum tasowar shi zuwa girman shi ya zama da mutane kala-kala duk zuciya ce ya zama wurare da dama ya yi harakoki da mutane da dama duk zuciya ce juya ma in ta juya nan shi kenan in ta juya wani wuri kamar ba ta san wani wuri ba kuma shi ma yadda ta juya wata rana ta juya mashi kamar ba ta san shi ba sai ga mutum ya yi zama unguwa shekara ashirin da ta wuce in ya zo unguwa ma ko kallon mutane ba ya wuce ya mamance da su gaba daya yanzu ya can wanda yake yayi can su ne ya sani zuciya ce in ta juya shi kenan Allah ya tabbatar mana da zuciyarmu kan bauta mashi min ghairi mujabin ba tare da wani abu da ya wajabta ba ma mukhalafatil asli tare da saba ma asli ma'ana wannan magana ta su tana nuna kenan ya halitta a juya abin da bai kamata a juya shi ba shine ma'anar wannan الثالث نوع أن الأهل للي كلمة الأهل تضاف أنا دنجن تاتني إلى العاقل يزوى قمي هنكلي وغيره لكما وننشي mai hankali shine wa mutum ko mutum shine mai hankali wanda ba shi ba kuma su ne dabbobi da sauran abubuwa ko wal'ala ita kuma kalma al'ala tubafu ba a danganta ta illa ila akilin sai zuwa mai hankali kuna ganewa? Awa sai a ce ahalul baiti. Baiti yana da hankali? Ahalu, amma ba a cewa ahalul baiti, ba a cika cewa ba. Arrabi'u na hudu, annal ahla, lalle kalma al'ahal, tubafu ila al'alam, ana danganta ta ne zuwa ga al'alam, sunan zane. wannakira da kuma nakira sunan da yake gama kowa da kowa shine nakira kamar rajulun kamar insanun kamar imra'atun muna ganewa ko wannan ana kiran su da nakira duk sunan da in aka faɗe shi masu irin wannan sunan sun shiga ciki to shi yake ce ma nakira kamar imra'a kamar insan kamar rajul kamar baitu baitun in ka ce baitun to duk gida ya shiga darun duk gida ya shiga masjidun duk masallaci ya shiga to saboda haka ita kalma al'al ana danganta ta ne ilal alam ya zuwa alam sunan zane sunan da yake an zana ma mai shi wannan sunan da kuma sunan da yake mai gamewa na kira wal'ala kalma al'al kuma la yubafu ba a danganta ta zuwa ga kowa illa ila mu'azzam sai zuwa wani wanda yake abin girmamawa min shanihi wanda yana daga cikin shanin shi anna ghayrahu lalle wani shi ya ulu ilaihi yana dawowa zuwa gare shi muna ganewa ku ana danganta ta ne zuwa ga wani mai girma sha'anin wannan mai girman duk wanda ba shi ba wanda bai kai shi ba to zai shiga wurin shi shi ne min shanihi anna ghayrahu ya'ulu ilayhi cewa duk wanda ba shi ba wanda bai kai shi ba kenan yana komawa ne zuwa gare shi kamar yadda kamar yadda aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali ko ali Muhammadin kaga ali Muhammad sun kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kai girman shi kaga dai suna koma zuwa gare shi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya la annabi Ibrahim su ne su annabi Isma'il ne annabi Ishaq su annabi Yaqub su annabi Yusuf har zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to dukkan sai iyalin shi ne kuma duk masu daraja haka ne ko cikin su babu wanda ya kai darajar shi ko ya dare darajar shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya kai matsayin ko ya wuce ma matsayin shi za a ci alkhamis dalili na biyar daga cikin dalilan da suke nuna wannan magana akwai rauni a cikinta mala ya ce an lalala lalle iyali kalma ahal tudafu ila zahiri ana jingina ta ne zuwa ga abin da yake bayyananne bana sunan da yake zahiri kama albait bayyananne ne wal mudmar kuma ana danganta ta zuwa kalma al mudmar damiri kama a ce ahluhu wa ahli wa ahlukum ko kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin wurare da yawa ila ahlihim zuwa iyalansu wal'al ita kuma kalma al'al minan nuhati daga cikin malaman nahau su ne annuha jami'ini na annahwiyu shi ne masanin ilimin nahu annuhati kuma su ne masanin nahu da yawa kenan jami'ini to cikin su mamana akwai wanda ya hana idafatahu danganta shi ilal mudmar ya zuwa zamiri Ma'ana ba duka malaman nawa suka ce ba a danganta kalmar al'alu ba zuwa gamiri ba a ce aluhu ko ali ko aluka ko alukun ba wa man jawwazaha kuma cikin malaman nawa akwai wanda ya halatta cewa ana iya danganta ta zuwa ga gamiri wajen shagatun kalila saboda ka ita mai sabawa ce kuma ba ta yawa cikin harshen larabawa ina fatan muna ganewa shaza shi ne abinda ba cika faɗi ba ko kuma abinda ya saba ma ka'ida ko kuma abinda yake ɗan kaɗan bai da yawa ko da hausa akwai kalmomi wanda ana faɗin su amma bai ba su da yawa to shi ake tumfa saboda ka ba a kiyasi wa shazula hukuma lahu duk kalma duk hukuncin da ya saba ma sauran hukunce hukunce ba a iki da shi ba ma bai wai zuwa gare shi na shidda as-sadisu malan yace annar rajula lalle mutum aitu udifa ila alihi yayin da aka danganta shi zuwa ga iyalin shi dakhala fihi huwa to shi ma ya shiga a ciki fa qawlihi ta'ala kama fada Allah subhanahu wataala adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab ku shigar da iyalin fir'auna azaba mafi tsanani wannan firawuna din waye mafari shine mafarin lalacewa su da halaka su da face ma hanyar Allah da suke amma kuma kaga sai aka ce ala fir'auna ba a ce adkhilu fir'auna wa alahu ashadda al'azabi ba ala aka ce iyalin fir'auna to shine malam yace ita kalman wato al'an idan aka danganta mutum zuwa gareta to duk wanda ba shi ba ma ya shiga ci shi ya shiga sa'annan kuma mutanen shi sun shiga ciki kamar nan wurin wa qawlihi ta'ala kuma kamar fadan Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah astafa adama wa nuhan lalli Allah ya zaba annabi adam da annabi nuh wannan shi ke nuna annabi adam annabi ne domin Allah ya ce inna Allah astafa Allah ya zaba adam ma'ana san ya shi ne annabi wa nuhan kuma Allah ya zaba annabi nuh bana shi ma ya sanya shi annabi ko wa ala ibrahim da kuma iyalin annabi ibrahim a gani su ma Allah ya zabe su annabawa wa ala imrana da kuma iyalin imrana su iyalin imrana don annabi isa annabi isa nan cikin iyalin shi alal alamin akan talakai gaba daya wa qawlihi ta'ala da kuma fada Allah subhanahu wataala illa ala lut sai dai iyalin annabi lut najaynahum bi sahar mun tseratar da su mun kubutar da su wato karshen dare to banda banda lut din ah illa ala lut sai dai iyalin annabi ana nufin sai dai lut annabi lut alayhi salam da da iyalansa wa qaulin nabi alaihi salatu wassalam da kuma magana annabi alaihi salatu wassalam da yace Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kai salati ga iyalin wato baban aufa kaga shi Abdullahi bin Abi Aufa shine doko sadaka ya kawo wurin annabi sai manzo Allah ya mai addu'a manzo Allah ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa dama Allah ya ce sun kawo maka sadaka wa salli alaihi ka karbi sadaka wa salli alaihi kai musu salati to sai manzo Allah ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati ga iyalin Abu Aufa to kuma shi ya kawo shi ba faɗe shi ba sai dai iyalin shi ba shi banda shi kenan shi ke gaba shi ya dauko abu ya kawo shi ya fi dacewa ya shiga cikin addu'a wa ga malin ya ce wannan hukuncin yana tabbata ne idan lam yuzkar ma'ahu man ubifa ilayhi al'adu idan lam yuzkar idan ba a faɗa ba ma'ahu tare da shi man ubifa ilayhi al'adu wanda aka danganta iyalin zuwa gare shi ma'ana shi mai iyalin in ba faɗe shi ba to ya shiga ciki wa ma idan zukira ma'ahu amma idan aka faɗe shi tare da shi muna ganewa ko faqad yuqalu to ana iya cewa zukira mufradan an faɗe shi shi kadai wa dakhilan fil ali kuma yana shiga cikin cikin iyali wa qad yuqalu kuma ana iya cewa zikruhu mufradan faɗin shi shi kadai agna ya wadatar an zikirhi mudafan daga faɗar shi yana abin dangantawa zuwa ga iyali kuna ganewa walalu bi khilafi zalika amma kalma ala ita kuma da sabanin wannan take wa idza qulta idan kace jaa ahlu zaid iyalin zaid da kalma ahl kalma ahl ba alu ba idan kace jaa ahlu zaid iyalin zaidu sun zo lam yadkhul fihim to bai shiga cikin su ba ba ya shiga ciki wakila a wata magana aka ce bal asluhu a'a aslin kalman ahlu ko alu aslinta aule ne aslinta aule wa zakarahu sahibu sihah mai littafin siha shi ya faɗi shi mai siha wani littafi ne na larabci gungume gungume ne kamar girman wannan guda hudu aka yi shi nan da shekara dubu da wani abu da suka wuce na larabci ne ire-iren wannan littafin har guda hudu suna a siha babban littafi to shi ne ma wani daga cikin magabata da ya zo kuma sai mai da shi karami ya kira shi da sunan mukhtarus siha mana cikin littafin babba ya zazzabo sabuwa sai shi karami ya kai girma wannan karamin kalmomi ne na larabci ga sunan a kawo ma kalma a baka ma'anarta a kawo ma kalma kuma a gaya ma asalinta da ga yadda take ga yadda ta koma in irin wanda aka juya ce kalmomin larabci da wuya ka nemi kalma ta larabci ma'anarta baka duk sunar da ne shi ma mai shi asalin wanda ya babban ma shi ma dictionary ne ya babba na larabci kamus ne bibabil hamza a cikin baban hamza ya faɗe shi walwawu wallam da kuma baban wawu da baban lam kala yace wa alur rajuli alur rajuli aluhu sune iyalin shi wa iyaluhu kuma sune iyalin shi dama iyali larabci ne ba hausa bace ba haushi ne ke cewa iyali shi ma dai to da hausa ya ake cewa ko ta zama hausa shi kenan wa aluhu aidan kuma ana cewa aluhu atba'uhu ana nufin mabiyan mutum ‘yan goyon bayan shi waɗanda suke bin ra'ayin mutum ya kira su da alu an kana da wani ra'ayi ko kana da wani matsayi to waɗanda suke karkashinka suna tabiyarka suna ma ladabi da biyayya to ana kiransu da aluka iyalinka wawa inda haula'i to kuma ita wannan kalmar ta'ala a wurin waɗancan mushtaqun an ɗauko shi ne daga kalman ala ya ulu aulan ala ya ulu aulan ala ya koma ya ulu yana komawa aulan komawa idan raja'a idan ya dawo zuwa ga abu fa'alur rajuli to abinda ake nufi da alur rajuli humul ladina yarji'una ilayhi sune waɗanda suke komawa zuwa gare shi saboda girman shi da matsayin shi wa yudafuna ilayhi kuma sune waɗanda ake danganta su zuwa gare shi wa ya'uluhum shi kuma yana kula da su yana tafiyar da su yana jagoranta su ai yasusuhum yana shugabanta su shine yasusu sasa yasusu siyasa dama kalmar siyasa kalma ce ta larabci Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yace kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'u banu isra'ila sun kasance annabawa su ke masa siyasa mana ke shugabanta su dama kalmar siyasa ma bahaushe ne ya bata ta mira ta demokratiya demokratiya daban siyasa daban ta siyasa ko da demokratiya duk lokacin da kake shugabantar mutane to kana siyasa ne amma yanzu kaga sai a ce yanzu Nijar ba zamanin siyasa bane kuma ga tana hana jagoranci shine siyasa idaratu shu'unin nas juya al'amarin mutane shi yake ce mu siyasa da larabci to amma kalmar saboda Hausa sun kwace ta daga Laraba ta zama ta su siyasa shine wato kungiyoyi na siyasa da kuma gardandamu da rigingimu da tutaniya da hayaniya da mai da martani da bacin juna shi yake ce bari siyasa da kuma wanda yake mulki ta hanyar zabe ya zo to shi ne ɗan siyasa amma a ka'idan abin ko me kake ko ta wata hanya inda ya kana shugabantar mutane to siyasa kake ai yesu su yana shugabantar su fa yakunu ma'aluhum ilayhi sai wurin koma wasu ya kasance zuwa gare shi wa minhu iyala yana daga cikin shi kalman iyala daga cikin kalman alu akwai iyala al'iyala da alhamza ba da ainihin ba, wahiyar siyasa, ma'anarta ita ce siyasa. Fa'alun rajuli, to idan aka ce alun rajuli, humul ladina su ne waɗanda ya susuhun yake shugabanta su, wa ya'uluhun kuma yake rungumarsu yana kulawa da su, wa nafsuhu a haƙƙu kuma zuciyar shi ita tafi dacewa bidalika da wannan min gairi daga wanda ba shi ba. Wa huwa haƙƙu bid saboda haka shi bi dacewa da shiga fi alihi a cikin iyalin shi sama ga iyalin nashi walakin la yuqalu sai dai ba cewa innahu muhtassun bi alihi yana kebanta da iyalin shi a bal huwa dakhilun fi ma shi ma yana shiga cikin iyalin nashi wa hadhihi al-madda malan yace wannan madda ma'ana wannan kalmar mawdu'atun an aje ta ne li asli shay'i saboda aslin abu wa haƙiƙatihi kuma saboda haƙiƙan abu wata madda kenan ta'aulu ta'aulu ya'ulu ala ya'ulu ta iyala din ita an aje ta ne wannan kalmar saboda wato ta yi bayanin haƙiƙanin abu haƙiƙanin ƙarshen abu menene ƙarshen abun shine ma'anarta walihada da haka summiya haqiqatu shay'i ta'wilu da haka haqiqanin abu ana kiran shi da ta'wiluhu tawile shi me yasa li'annaha saboda ita haqiqatuhu allati yarji'u ilayha ita ce haqiqanin shi wadda yake koma zuwa gare ta muna ganewa ku kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san haqiqanin ma'anonin wasu ayoyi na alkur'ani sai Allah subhanahu wataala ma'ana ka san su keke da keke gaskiya yadda abin yake sai Allah ka da san ma'anar sunayen su sama sama amma ba za ka san ka ba aljanna ka san ta amma ka san yadda take to da ka gani ta shine tawilin ta kamar wutar jahannama Allah ya kare mu ta shiga cikin ta da maganin ta to hakikanin yaya take ya zafin ta yake kaga sai da ka gani ta Allah sa kan muganta. Wa minhu qawluhu ta'ala Magana Allah subhanahu wataala tana daga ciki da Allah ya ce hal yanzuruna illa ta'wila ai babu abin da suke jira sai haƙiƙanin tawila. Ma'ana sai haƙiƙanin ranar alkiyama. Ranar alkiyama wai san yadda take. Saboda ba a yi ta ba. Ba wanda ya gani ta. ko ba wanda ya san hakikarin yaya take sai Allah yawma yati tawiluhu ranar da tawilin wannan ranar za ta zuwa yaqulu alladhina nasu waɗanda suka manta shi suna cewa min qablu tun gabanin tun duniya sun mance shi suna cewa qad ja'at rusul rabbina bil haqq manzannin malicin mu Allah lalle sun zo mu da gaskiya mana sun gaya mana gaskiya to ga gaskiyar nan ba shi mun gani kaga tawili anan wurin ana nan hakika ba fassara ba kawai fa tawilu ma akhbara bihi ar-rusul to tawilin abinda manzanni suka bada labari game da shi huwa maji'u haqiqatihi shine zuwan haƙiƙanin wannan abinda suka bada labarin kamar mutuwa tawilin ta shine yawa mutun ya mutu shine haƙiƙanin mai mutuwa din kana da jin mutuwa kuma kana ganin wani na yi to ba ta zo ta zo gare ka sai ka saya take wa ru'yatuha da kuma ganin abu hakika ganin shir'iyanan ganin gani na idanu kana ganin abu to shi yake ce mami tawili wa minu tawilu ru'ya tawilin fassarar ma mafarki yana daga cikin wannan kalma in ka fassara mafarki kamar ka fassara hakikanin abu ne wa huwa haqiqatuha shine haqiqanin mabarki din iyanan gani na idan keke da keke wa min tawilur ru'ya kuma yana daga cikin shi tawilin mafarki bana fassara mafarki al-kharijiyya tawali allati wadda duribat lirra'i wanda aka buga misalin ta ga mai gani fi alamin misali a cikin duniyar misali mana misalin da ake badawa misalai Allahu nuru samawati wal ard mathalu nuri da mishkatin ya misbah kaga wannan ru'ya ce gani ne ake fassara maka wanda yake bayyana amma ta hanyar misali ana baka misalin haske mathaluhum kamathalil ladhi istawqada nara ana baka hakikanin yadda munafikai suke مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح kaga shi ba wannan ana fassara maka hakikanin kafiri ya yake wa min at-tawil kuma yana daga cikin shi tawili bi ma'ana al-aqiba wanda yake da ma'ana ta aqiba karshen abu kama kila kamar yadda aka ce fi qaulillahi ta'ala a cikin magana Allah subhanahu wataala فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول idan kuka yi ja'in ja a cikin wani abu ni nace i kai kace a'a to ku maida shi zuwa ga Allah ma'ana ku maida shi zuwa ga alqur'ani mai girma ku diba ku ga mai alqur'ani ya faɗa cikin wannan abu war rasuli ku maida zuwa ga sunnan manzon Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wannan ana maganar malamai ne ba gama garin mutane ba su yi ta rigima ce a koma kankan su ba san ƙuranin ba ba san suna ba kuma ce a jiba ƙurani da shi mai cewa i da shi mai cewa a cikin su ba ne san ƙurani a zuwa a yi ta bincike a yi ta tonawa ina ma a yi ta ni ina ma ne na gane ta tsaya ina zuwa ina ne ka ina har a kare bai ga ayar ba shi ma bai san da take ba shi ma tashi da ya tsaya ta ce ana yi shi ma bai san da take ba kaga rikici na malamai ne ana nufin malaman ku in suka yi jayayya cikin abu ba ku ga magarin mutane wanda ba raka ku bace ya raka ka shine ka je ka tuka ne da taka gaje ka yaki ka kawai o ka je ka dan bude shagon ka kai sana'a ka ka je ka gyara motan ka ko ka gyara wutan abun hawan ka ko wani abu ko ka je ka yi gini shine malamai suke nemo aya da hadisi su suka san ina suke malami da ya ce aya ta ce abu kaza sai inda take ba ma sai ya bude kora sai karanto ta kai kuma ta ki karantuwa ga baki kuma adiba ma ta ki dibuwa sai ka bari insha Allah a hankali sai na sai na gwada ma wannan aya ni na san na san na taba ganin wannan aya kaga ba harka ka bace ina harka kace aya ba za ta bace ma ba harka mutanen gari bace harka ce ta malamai masana in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi mani da Allah da ranar lahira zalika khairu wa ahsanu tawila wannan shine mafi alheri kuma shine mafi kyawun karshe kila aka ce ahsanu aqiba shine mafi kyawun karshe fa inna aqiba al-umuri domin karshen al'amurra hiya haqiqatuha sune hakikaninta allati ta'ulu ilayha wanda take komowa zuwa gare su wa minu tawilu daga cikin shi akwai at-tawil bi ma'anar tafsir da ma'anan tafsiri kalmar tawili tana da manoni da dama daga cikin ma'anarta akwai tafsiri tawilul qur'an ma'ana tafsirul qur'an bayan tafsirul kalami domin fassara zance huwa bayanu ma'anahu shine bayanin ma'anarsa wa haqiqati da kuma bayanin haqiqa shi allati yuradu minhu wanda ake nufi daga wato shi abin qalu suka ce wa minhu al-awwal daga cikin shi akwai al-awwal me al-awwal ha me al-awwal al-awwal oh in ka ji abu kawai ka sani ga wani wani abu kana tunanin ba za a yi tambayar kan shi ba an tambaya zai mutu ya kiri kiri to awwal kuma sai ka kuma kana tunanin ne awwal kace na farko kawai me yasa li'anna wa aslul adad saboda shine asalin kidaya ko shine farko daya biyu uku hudu al-awwal al-thani al-thalith ar-rabi al-khamis as-sadis as-sabi al-thamin at-tasi al-ashir wa mithluhu alladhi ko mabnahu alladhi yatafarra'u minhu kuma shine maginin shi wanda yake kakkasuwa da gare shi ma'ana shine tushen shi shine tushen lissafi wa minhu al-al daga cikin shi akwai al kalma al bi ma'ana shakhs nafsuhu da ma'anan shi mutun da kanshi qala ashabu hadha al-qawl masu wannan magana suka ce waltazamat al-arabu larabawa sun lizumci idafatahu danganta kalman alu kullum mudafu ne wala yustamal mufradan ba amfani da shi shi kadai daga kalman alu ita kadai kawai kullum mudafu ne illa fi nadiril kalam sai a cikin me sai a cikin magana kadan ake samu amma zan ce mai yawa kullum yana zuwa mudafu ne ka kauli sha'ir kamar yadda mawaki yace nahnu alullahi fi baldatina lam nazal alan ala ahdi iram mu iyalin Allah ne fi baldatina a cikin garinmu lam nazal alan ba mu gushe ba muna iyali kaga sai aka ce alan ba ce alu wani abu ba alan kawai aka ce ba ana samu ɗaiɗaikun maganganun laraba su faɗe shi ba tare da mi idafa ba ala'adi iram akan zamanin iramawa irama za ta limat su ne iram ko? waltazamu aiban kuma sun lizumci idafatahu danganta shi ila zahiri zuwa zahiri fala yudafu ba a danganta shi ce mi ila mubmarin ba a danganta shi zuwa ga lamiri zuwa ga sunan da yake na lamiri ne illa kalilan sai dai kaɗan kawai wa'adda babu nuhati idafatahu sashen malaman nahu sun kilga sun lissafa danganta shi ilal mudmari ya zuwa mudmar lahnan bannaci kuskure ne wadda tarifan nan fi lahil kauli lan shi ne magana wadda take ba daidai ba ko kama alhamdulillahi alhamdu da hababba lahani ne alhamdu ko rabbil alamina alamina ba alamina ba alamina ainun kamila ta a kamila ta alhamza shi ma wannan lahani ne arrahmanir rahim arrah arrahman da babba shi kuma da hakarmi ne arrahman arrahim wannan lahani ne da wasu malamai daga cikin malaman nahu sun lissafa cewa danganta shi zuwa ga babini ma lahnan lahani ne bana banna ce kuskuren magana ne kama kala abu abdullahi bin malik kamar yadda baba abdullahi dan malik ya faɗa mai alfiya wasu sahihu ma ne yace zance wanda yake ingantacce annahu laysa bi lahnin ba lahni bane bar huwa min kalamil arab yana daga cikin maganar laraba lakinnahu qalil shi yasa suka ce lahanin ne saboda laraba ba su wani da abin da yake kaɗan ne ba a faɗin shi to ba a hukunci da shi kaji malaman malaman abu sun ce ba a kaza cikin mutum dubu don mutum da ya faɗa abu sai a ce ana aiki da shi yanzu nan cikinmu gaba da ya ce jama'a akwai abinci kala-kala kowa faɗi wanda yake so wanda ya ce shinkafa surundu gaba duka wannan ya ce shinkafa da miya wannan ya ce shinkafa yake so a sa mata salati sama kowa ya bari kaga da abinci ne wanda kowa na ra'ayi sai kuma wani ya ce shi abin da yake so kawai abin na shi ko mai garin kwaki ya ba shi kawai kawai sai a ce kai mutane mutane yawancin mutane suna son garin rogo za a bada haka nan mutum guda ne duk cikinmu na yace shi kawai garin rogo yake so kuma a ji komai shi da siga ba ma a mai jikon abin nan ba a mai ɗaɗɗatu irin na garin abin nan na kuli-kuli ba ko da sauran kayayyaki ma a kawai da suga yake so sha a wuce ba ga wannan ba a hukunci da shi yau saboda abin da za a ce a kai mutane sun kaurace ma garin ruhu kada ga mutum ɗaya faɗa cikin wajen mutum ɗari biyar mutum ɗaya ce shi da ba shi garin ruhu amma ba a cewa kai mutane na son garin ruhu saboda mutum ɗaya yana yiwa daga idan kaji mutane sun ce musamman masana abu sun ce ba a yan abu to ba wa minu qawli sha'ir yana daga cikin shi maganan mawaki da yake cewa ana al-faris ana al-faris al-hami haqiqata walidi wa ali fama yahmi haqiqata alika ana al-faris yace ni ne jarimi alhami wanda yake tsare hakikata walidi hakikanin mahaifina wa ali kuma hakikanin iyalina ni ne wanda nake kare iyalina fa ma yahmi haqiqata alika to kai kuma menene abin da yake kare hakikanin iyalinka kaga nan mahallin shari shine mi wa ali wa alika wa ali da alika kaga ali ka danganta zuwa ga kanka ni iyalina kuma alika iyalinka ashe laraba suna bari amma dai bai da yawa wa qala abdul muttalib haka abdul muttalib ya fada kakanwa kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil fili wa ashabi a cikin giwa da kuma masu giwa lokacin da suka tunkaro za su yaki kafa su rusa ta to cikin waka yake cewa wansur على آل الصليب وعابديه اليوم آلك وانصر يا الله كتيمكي آلك متعننك معنى ما سبوتا مكا ودن سكي duk da yake shirka ake wurin amma min ya kira da bi alaka saboda dama su shirkan laraba suna yi ne saboda kamun kawa da gumaka zuwa ga Allah suna bauta ma gumaka dan gumaka su isar da su wurin Allah mana abudu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to yake cewa wansur ka taimaki ala ali salibi ka yi taimako akan in ka ji an ce a yi taimako akan kaza mu da hausan ka ce Allah ka taimake ni kan kaza kana nufin ya biya maka bukata da larabci kuma ka sa ala ana nufin shi wanda ka ce ala din akan shi a murkushe shi wansur ala ali salibi Allah ka kawo gudunmuwa akan waɗanda suke ma'abuta gicce suwa kenan nasarawa wa abidi da waɗanda suke bauta ma gicce din wa za ka taimako a kan su'alaka iyalinka mana ka taimaki mutanenka a kan waɗanda suke rike da gicce kuma suna bauta mashi domin mi nasarawa ne suka zo domin su rushe ka'aba su rushe ta saboda an je wani ya ja mata bakin jini wurinsu ya je cikin cocinsu da suke ibada ya yi kashi kuma dai goga kashi ya shashafa kashin ga bangunan abin nan bangunan cocin tasu suka ji labari ya dan makka ne suka zo kuma suka ce sai sun rushe makka gaba dai ma za su rushe ta su shafe ta daga doron kasa a koma can can za su gina coci babba wanda duniya kowa zai koma wurin ta sai Allah ya ce a ba dai yanzu ba annabin nawa yana shirin zuwa kuma za ku yi wannan ta'adi shugaban halitta na tafi kirin sai rage saura kwana arba'in a haifi shi zo ku yi wannan aiki Allah ya ce a fa bafahu ila ya sai ya danganta shi zuwa ga ya wal kafu da kuma kafu yace ali kuma yace alaka muna ganewa ko wa zama babu nuha sashen malaman nahu wani daga cikin su yayi zatan annahu la yudafu cewa lalle ba a danganta shi illa ila alam man yaqilu sai zuwa ga sunan zanen wanda yake da hankali shi kadai wadda ladi kala huwa al-akthar wannan da ya faɗa shine mafi yawa bari mu bar shi bari mu bar karatun haka da sabon karatu ne ba abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka sa mu gyara Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya ka sa mu cika da imani wai wankan janaba da aka yi ba da alwala ba ana alwala abin ana yin sallah da shi ba a sallah da shi wadda ba a yi alwallon ba wanda aka ce da yi sallah da shi shi ne wanda ka yi alwallon ba ka yi alwallon ba dole sai ka yi sake sai ka yi alwallon da shi wankan janaban akwai kala biyu ne wanda za ka watsa ruwa gaba daya da kuma wanda za ka fara hada alwallon sannan ka watsa ruwa ga jikinka ka wanke jikinka kuma ka yi ba na'am amma wasu malamai suna cewa ba laifi in ka yi da niyan duka hada alwallon to shi kenan kana yi da ka fito ka je shi amma dai abin da ya bi dacewa shi ne tsawar wallah ibada ce mai zaman kanta tun da kaga annabi na wari ta sallallahu alaihi wasallam yana alwallah sannan ya wanka to shi ne sunnar shi na'am akwai wanda ya rubuta tambaya ba a gane abin da ya rubuta cikin tambayar shi ba sai tare mu karatun mu na gaba insha Allah ya rubuta alaikum salam abin da ya sa idan shi kenan aikin shi ya tun da bai sani ba mutum ne je aikin hajji da za a sa ihrami sai ya sa wando bai san ba a sawa ba ko kuma ya shagala ko ya rude ko rudani ya same shi dai bai sani ba kuma ba wanda ya gaya ma kuma yana ganin kama kowa ma da wandon sheki sai daga baya sai da ya dawo ya ji labari a shi ba a sa wannan to ya aiki hajji shi ta yayi tunda bai sani ba in mutum ya da gangan ne to fansa ta kama shi ko dai mutum ya azumi ko kuma mutum ya yanka fi da yatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين